عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara zarta daidai da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin huwacewarsa rayuwarmu ta iso wannan rana ta juma'a yau ɗaya ga wata rabi'ul awwal shekara dubu ɗaya da hudu da arba'in da takwas bayan jiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda kuma yake daidai da goma sha hudu ga watan agusta shekara dubu biyu da ashirin da shida miladiyya mun sake haɗuwa wannan majalisi ne albarka inda muke jin fassara da ma'anonin ayoyin alkur'ani mai girma gurguna abin da ya sauwaka inda muke karatu cikin raddul azhani ila ma'an alkur'an a shek abubakar muhammad bin rahimahullah muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya dace da mu cikin karatun da zamu muna cikin suratul tauba mun tsaya aya ta hamsin a aya ta ashirin da biyar za mu tashi wadda take biyan da ita insha Allah amma ka koma baya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم إليه إذ أعجبتكم كثرتكم ويوم هنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رغبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وأنزل جنودا لم تروها وأثب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم
to mun ji ayar da muka tsaya a kanta Allah subhanahu wata'ala ya tuna wa muminai irin taimakon da ya musu a wajaje da yawa kana kuma da aka zo yakin hunaini yawansu ya birge su ya ba su sha'awa a dalilin haka sai Allah ta'ala ya koya musu darasi a inda abokan gaba suka musu bazata wanda wannan sanya su suka juya baya suna gudu shine Allah ta'ala ce laqad nasarakum Allah fi mawatin kathira lalle Allah ya taimake ku a wajaje da yawa wa yawma hunaini haka na a ranar hunaini ba Allah ya taimake ku in a'jabatkum kathratukum a lokacin da yawan ku ya burge ku ya ba ku sha'awa saboda mutum dubu goma sha biyu kamar da muka ambata abokan gaba ko mutum dubu hudu har aka samu wanda suke wani furuci da ya nuna bankama falam tubni ankum shai'a amma wannan yawan bai amfanar da ku komai ba wa badar alaikum al-ardu bima rahubat sai kasa ta muku kunci duk wata suka musu kwantan bauna da asuba ba su farga ba sai suka je ruwan kibiyoyi akan su wannan ya razana suka dinga gudu sun mawallaitin mudbirin sannan kuka juya kuna ba da baya wannan ba sai an sake bayani a kayan ta ba wanda aka yi makon da ya gabata ya wadatar insha Allah Allah ta'ala ya ce sun ma'anzala Allah sakinatahu ala rasulihi wa ala mu'minina sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da nutsuwarsa ai umani na taho ala rasulihi ga manzansa annabi da ma bai manzana ba annabi ana gudu shi duk yadda mutane sai da burgishi ku duba da ba a taba samun tashin hankali
kamar lokacin da aka yi da zuwatul ahzab ba da lokacin da aka yakin badar yakin uhud ba badar ba da lokacin da aka yakin hunain amma duka waɗannan wajaje manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana nan a tsaye baya juya ma dole cewa da zuwatul ahzab ita ba a fito an yi ma'araka fito na fito sosai ba sai dan kananan kananan nabar da aka yi an nibar wanda za a fito da waɗansu a ɗan turjiya to amma an sallallahu alaihi wasallam baya tafiya a yakin uhud sai da aka kashe sahabban da ke tare da shi su goma sha biyu ɗaya bayan ɗaya kuma kafiran a lokacin manufarsu su yunkura ne su kashe annabi sun ma yi alwashi a wanda ya alwashi ce sai ya kashe annabi a rana kuma annabi da ya sare shi ta kuɗi da ya zo wajensa annabi ya sare shi ta kuɗi a tsintsiyar kafarsa bai mutu ba a lokacin magashi yanzu yana zuba har lokacin da ‘yan uwansu za su koma kafin a taimaka kuma jini sai ya tsiyaye ya mutu. Kaga shi ne ya kashe annabi annabi ya kashe shi kuma ya shiga wuta. To annabi baya razana. Kamar yadda dama ya tabbata a ruwayoyi da suka zo, annabi sallallahu alaihi wasallama yana tsaye haka na akwai waɗansu sahabbai a wani wata ruwaya an ce sun kai kuda ɗari wani ku aka ce ba su kai goma ba wani waje an faɗa da dinin mabambanta abbas ibn abdulmuttalib yana tsaye a wajen wanda shi ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya sanya shi ya dinga kiran mutane to thumma anzalallahu sakinatahu ala rasuli sannan Allah ya saukar da nutsuwarsa ga manzansa wa ala almu'minin kuma aka saukar da nutsuwa da su ma mu'minan faraddu ila nabi sallallahu alaihi wasallam suka dawo zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin a lokacin da mutane suka fantsama suna gudu annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ilayya ibadallah ilayya ana rasulullah ku dawo gare ni ya bayan Allah ku dawo ni ne manzon Allah mutane sai gudu suke annabi yana tsaye bai tafi ba kuma yana ƙara zaburar ita alfadarar tasa abbas yana rike da ita tana daɗa yin gaba annabi yana cewa anan nabiyyu la kadhib ana ibn abdul muttalib ni ne annabi nan kuma babu kare a cikin batu ni ne dan gidan abdul muttalib wannan dai malamai suke cewa ashe kaka ma uba ne eh aljaddu abu kamar yadda ibn abbas ya faɗa faraddu ila nabi sallallahu alaihi wa sallama suka dawo zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama lamma na dawo mun Abbas domin lokacin da annabi yake kiran su basu dawo ba sai ya ce Abbas ibn Abdul Muttalib babban nasa da yake rike da ragamar sa yace kira mutanen nan bi iznihi sallallahu alaihi wasallam da iznin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da inganta cikin hadisin Muslim annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ai abbas nadi ashaba samura ya ce abbas ka kira mutanen gawo ai inda aka je aka yi bai'atar duwa wanda suka yi bai'a da annabi amul hudaybiya cewa ko mutuwa ko rayuwa ba za su bar wannan wajen ba tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da annabi ya ce su yi za su aiwatar wanda Allah ya musu alƙawarin aljanna to sai annabi ya ce ka kira mutanen na ashabu sabra da yake shi Abbas an ce yana da sauti mai amo kaman Umar ibn Khattab ne dukan su suna da sauti wanda yake mai amo don haka Abbas ibn Abdul Muttalib sai ya dinga muta ya dinga kiran su ayana ashabu sabra ina mutanen gawo yana kiran su yadda ka san saniya tana tafiya a cikin garke sai ta ji kukan ɗanta juyawar da za ta yi fulani sun san wannan makiyaya saniya a cikin garke sai ta ji ɗanta yana kuka a gefe can za ga nan da nan ta juyo ta tafi wajensa tana ta neman ina yake to haka sahabban nan ashabu samara suka dinga juyowa suna neman ina ne sautin da ya kira su da haka da haka kuma sautin abbas yana ƙara laroyin ɗan kira yana cewa ainal ansar ina mutanen madina ya koma yana kiran ƙaba'il ai kowa shi kenan sai juyowa ake sai juyowa ake duk wanda ya ji an kira ƙabilarsa shi kenan sai ya juyo duk wanda ya ji an kira ƙabilarsa sai ya juyo to haka kaga wani strategy ne da annabi ya amfani da shi da ya ce ilayya ibadallah ba a zo ba sai ya kira su da wani matsayin su misali yanzu kamar mutane na an tarwatse sai a dinga cewa ina yan agaji ya rungunar Allah ina za ga dan dan agaji ya juyo zai ji kawai shi fa ta kira ba sauran kowa ba daga nan sai ka ina ladanai sai ga ladanai suna tahowa eh misali ne sai ga ana taji don an kira ka da wani matsayinka sai ga mutane za su tuna wannan matsayin nasu da abin da suke aiki na ibada ballata na ashabu samura da aka kira wannan samura din shikenan wannan sai tuna musu wannan bai'ar da aka bai'atar kuwa sai suka tuna alƙawuran da suke wa annabi a wajen to ainihin din yayi kama da can can kan ma ba ya fito na fito ba shiri ake yi za a yaƙi ƙuran shawa in har annabi ya ce a yaƙe su yanzu kuma yaƙin ne ya rancaɗe don haka mutane sai dawowa suke wakatalu suka zo sai aka yaƙi Allah ya ce wa an zala junudan lam tarauha kuma sai Allah ya saukar da wata runduna da ba ku ganinta mala'ikatan litafabbutil mu'minin mala'iku domin su tabbatar da muminai wa azaban ladina kafaru kuma Allah ya azabtar da waɗanda suka kafirta bil qatl wal asr aka kashe na kashewa aka kama na kamawa a matsayin bayi wa zalika jazaul kafirin Allah ya ce dama wannan shine sakamakon kafirai inda aka bijira mu Allah da manzansa hukuncin su a wajen yaki shine in ma dai kisa in ma a kama su su zamanto bayi bayan da aka kama su an kashe wasu an kama wasu Allah ya ce kun mu tuba Allah min ba'di zalika ala man yasha sannan sai Allah ta'ala ya tuba bayan haka ala man yasha ga wanda ya ga dama minhum daga cikin nasu bil islam sai wasu suka musulunta cikin wadanda aka kama ne mutanen da'if ne yayi da anna galabatal islam tajlubul madluba ilayhi domin rinjayen da musulunci yake samu kan mutane yana jarewa wanda aka rinjaye shi ne musulunta wani wani baiwa da Allah ya musulunci ke idan aka je aka ci mutane da yaƙi to kalla kaga mutanen sun wanzu a kan addininsu ko ba su musulunta dukansu ba to sai ka samu da dama daga cikin musulmi ɗauya sun musulunta ai abin da ya saka daɗin nisa suke daga musuluncin saboda tsarerayin da ake musu a kansa ba sa yadda su shaurare shi ballantana su fahimce shi su gane gaskiyar da ke ciki ko ƙaryar da aka gaya musu kwata-kwata ba sa ji amma yanzu idan aka yaƙe su aka samu saiƙar a kansu aka san iko a kansu to kuma sai su ga an san iko a kansu kuma ga mu'amalar da aka musu to a nan ne kuma sai ka ga sun fahimci haƙiƙanin addinin musulunci ashe saka aya a baya Allah ta'ala ce wa in ahadun min al-mushrikeen istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu fa amara in har ya nemi jiwaran ko ya nemi kariya a wajen ka bashi kariya domin bashi kariyar da zaka wannan ne zai bada dama ya ji kalamin Allah ya ji sakon alqur'ani wanda dadin bai samu daman ji ba don haka Allah subhanahu wataala sai ya haskaka musu kuma ya tuba bayan wannan abin da ya faru a kan wanda ya ga dama wallahu ghafurur rahim domin Allah mai gafara ne mai jin kai duk abin da mutum ya aikata na ka tobara ba ka tobara da ta kai shirka bauta ma wani Allah amma tare da wannan idan mutum ya tuba ya musulunta ya miƙa wuya da dokar Allah to Allah subhanahu wataala yana gafarta masa shi ne ce wallahu ghafurur rahim ai Allah mai gafara ne mai jinkai fa ya tajawazu anhum Allah ya ta wato ƙetarar da su gare fukukan nasu wato ya yafe musu wa yatafaddalu alaihim kuma Allah yana yin falala a kansu ruya aka rawaito anna nasan minhum ja'u wasu mutane daga cikinsu sun tafo wa baya ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal islami suka wa annabi sallallahu alaihi wasallam baya'a akan musulunci eh suka wa annabi baya'a akan musulunci bayan da aka yi wannan waqa'a din ai ba'da waqa'ati bi 20 yawma bayan bayan an yi wannan yaƙin da kwana 20 annabi sallallahu alaihi wasallam ai in an yaƙi akan dan huta ba lokacin ran da aka yaƙi ake tahowa ba an ɗan kwanakin da Allah ya nufa a yi kuma an kamo hanya ba a gama islamarka ba sai da gungun mutane daga cikin mutanen ta'if waɗanda suka sha kisa bai same su ba kuma ba a kama su an ribace su ba sai suka taho saboda yanzu babu dukiya babu ɗaya ba mata an ɗebe dukiyarsu ai na ce fitowa da ita suka filin daga saboda yawan tsako wani tsoho ba su shawara babu ɗaya babu mata an daidai su sun zama kuyango idan haka Allah ta'ala ya haskaka musu maimakon su sake fitowa da yin yaƙi don su kukutar da jama'a su sai Allah ya haskaka musu sai suka tafi suka rasu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ibn kafir ya kawo cikin alfusur fi sirat rasul aka ne ibn shisham cikin sura shi ma ya kawo wannan kisas sun ambaci cewa akwai wata yar uwar annabi ne firwa ba'a wato duk da cewa mutum ne da'ifa ce ta sha nono daya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan baiwar Allah ta zo ta ta yi ta'arifin kanta kuma annabi ya gane ta to ta nemi alfarma wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma annabi ya mata alfarma kamar da dai zo almu'arrifun suka rubuta kuma akwai jama'ar da suka tafi masu yawan gaske suka zo suka musulunta a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam bayan da suka musulunta farar da ilayhim zararihim wa nisa'ahum annabi sai mai da musu ƴaƴansu ya mai da musu matansu amma wannan bai faru ba har sai da annabi ya ba su zaɓi ba da an ikhtara hunko baina ahalihim wa amwalihim annabi sai ya ba su zaɓi ya ce to yanzu a muku alfarma ko dai a ba ku dukiyoyin dukiyar ku duka ko da kuka zo ka musulunta a ba ku dukiyar ku ku koma da ita ko kuma a tafi da zuriyar ku ko kuma ba ku zuriyar ku ku koma da su a tafi da dukiyar ku ta zama ganima sai suka ce sun zaɓa ba su zuriyar su sai aka ba su matansu da 'ya'yansu suka dawo da su dukiyar su kuma ta zama ganima kaga wannan ai alfarma ce da adalci irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun da yanzu bauta ta hau kansu kafin musuluncin su musuluncin su ko baya warware bauta shi saka idan mutum aka kamo shi a wajen yaƙi yana kafiru akan hanya ba a dawo gida ba sai ya musulunta yana na matsayin bawa mutumin ta haukan sai dai in ne shi ya ga dama kuma ya yantar da shi to kaga wannan adalci ne manzo Allah mutane ɗaruruwa annabi sallallahu alaihi wasallam yake ya yantar da su ya bayar da su amma masu shi su koma da su gida Allah ya kara wa annabi daraja وبعد التذكير بما وقع على المسلمين في غزوة حنين bayan da aka ambaci aka faɗakar da mutane dangane da abin da ya faru da musulmai a yakin hunai babban darasi shine kullum musulmi dogaransa ya zama ga Allah kada ka yi dogaro da ayi kowacin madiyya ba wani ƙarfi da zai maka wani tasiri ƙarfin dabara ƙarfin makamai ƙarfin dukiya ƙarfin mulki ba zai kai ta zuwa ga cin nasara a kayan al'amura ba sai da ƙarfin Allah don haka kullum ana so mutane su dogara ne ga Allah subhanahu wata'ala wajen wanzar da abubuwansu ko da kuwa an ba su dama a shari'a sai al'ahlu bil asba su rike sababi to amma sababi shi karan kansa ba shi yake tasiri ba sai idan Allah ta'ala ya hukunta tasirin nasa to bayan da aka faɗakar da mutane dangane da abin da ya faru da musulmai a yakin hunain yanzu kaula ila sha'anil mushriki sai kuma batun ya tuke da batun zuwa ga sha'anin mushrikai wa ja'ala al-wujdan ay wujdan ya tasha'u min kuma zai sanya wato shugurin da ake ji shugurin da ake ji na ɓacin rai game da da da mushrikai ya zamanto yana raurawa a cikin zuciyar musulmi fa yasul bi zalika taqaqwa tamu bainal fariqain to wannan fusatar da za su yi dangane da shi'urin da za su yi na fusata a kayan abin da mashirka yake yi shine zai samar da katsewa cikakkiyar katsewa tsakanin bangare biyu domin a duk lokacin da mutum yake da wata atifa wani tausasawa da wata ƙauna zuwa ga mashirkai to wala sami katsewa cikakkiyar katsewa ba amma lokacin da mutum ya zamanto yana jin fusata dangane da abin da suke aikatawa na kafirci to a nan ne mutum zai zamanto ya katse daga gare su faƙa da sai Allah ta'ala yake cewa
يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام فلا يقربوا المسجد الحرام بعد آمهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغلكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم
الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا يا أخوة أن سنت إيماني إنما المشركون ku sani fa lalle mushrikai najasun najasa ce kafaru kafanta ce da kuma tsibate da hin saboda zuciyarsu tana da kazanta zuciyarsu ba ta da tsafta fa huwa najasul ma'anawi lal hasbi najasa ce ta ma'ana ba najasa ce wacce take ta bayyana zahira ba eh ba najasa ce wacce take ta bayyana ba fal hayyu tahirun bi taharatil hasiyya shi wanda yake rayayye ai yana da tsarki tsarki wanda yake na bayyana eh wal kafiru najasun bin najasatil ma'anawiyya shi kafiri najasa ce amma najasa ce ta ma'ana ba wai shi jikin nasa ne zahiri najasa bayyanan ɗaya ba balantana a ce in ya gaisa da kai sai ka je ka yi tsarki a hannunka ko in ya zauna a kan abu na jasa ta kamar an barbada bawali ne a kai ba haka abin yake ba ko da gumi ne na kafiri ba na jasa ba guminsa ba na jasa ba miyansa hawayensa majinarsa duk ba na jasa ba don ba inda aka ce maka irin wannan in ya taba jikinka daga jikin kafirin sai ka je ka yi tsarki da shi ba na jisa ba na jisa ce ta ma'ana inda ba na haka ba to ya za a yi da aka halatta mutum ya auri ahlul kitabai Allah ya ce za a iya ya halatta a aure su ko wal musanatu min al mu'minat wal musanatu min alladhina utul kitaba min qabli an yu'atu min ujurihim mun sai na gaira musafihin to to kaga ya kenan za a yi kenan idan duk lokacin da musulmi ke zaune da matarsa ba kitabiya shi kenan duk abubuwansa sai talawufi da najasar jikinta so najasa ce ma'anawiya saboda zuciyarsu ba ta da tsarki shi ne sai aka ce su ɗin najasa ne eh saboda itikadin su albatu kamar yadda shi muminin shi kuma zahirinsa shi ba najasa bane ba ya zama tuwa najasa yadda ya tabbata cikin hadisin Abu Hurairah wanda Bukhari ya kawo Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-mu'minu la yanjisu wa tawaya al-muslimu la yanjisu ai shi musulmi baya zama najasa kuma hakan ya faru ne a lokacin da shi Abu Hurairah ya fito yana tafiya a wani sako sakon kuma matsatse ne kusa da masallaci sai hango manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kulle ta wancan lokacin shi kuma a wannan lokacin akwai janaba a jikinsa yayi mafarki kun san bai da mata lokacin ya yi mafarki zai je shi kuma ya wanka sai hango annabi sai ya ji nauyin ya yi haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tabbas in suka hada annabi annabi zai iya mika masa alisi musafaha shi kuma sai ya ji nauyin hakan ta faru kuma yana cikin wannan halin shi a fassarar da yana yana shi najasa yana cikin najasa to don haka kawai sai ya sai ya nauyi sai ya shiga wani gu sai daga baya bayan ya kinta jikinsa ya zo masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba yau ai ku a waje kaza kamar na hango ka kuma sai na ga shiga ne ya manzo Allah ga dalili shi ne annabi ya ce wasu al-mu'minu la yanjus ai shi mumini ba ya zama najasa kenan ba ana nufi cewa kai a yanzu saboda janaba a jikinka shikenan ka zama najasa in ka taba abu inna ma an maka iyaka ne akan wasu abubuwa ba za ka taɓa mushafi ba ba za ka shiga masallaci ka zauna ba su ma saboda darajar waɗannan ababen amma ba ana nufi cewa idan ka kama moɗa saboda yanzu kai kana da janaba a jikinka ta yi talabufi ba shi musulmi ba ya zamantowa najasa a irin wannan yanayi almusulmu la yanjus to da kaga wannan najasa ce ma'anawiya eh najasa ce ma'anawiya don haka Allah ta'ala ce su mushrikai najasa ne wala yaqrabu al-masjid al-harama ba za su kusaci masallaci mai alfarma ba ba'ada amihim haza bayan wannan shekarar tasu daga wannan shekara an hana su zuwa masallaci mai alfarma ai la yadkhulul masjid faqat wato masallacin ne kawai aka ce kar su shiga wa yadkhuluna makkata litijara amma ita makka za a iya shiga wasu malamai kuma sun ce a'a ai haramin anan masjidul haram ana nufin al-haramul makki ne domin isra'ila aka yi da annabi daga makka ne zuwa kudus kuma Allah ya ce subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjidil harami ay min makkata إلى المسجد الأقصى إلى بيت المقدس wasu suka ba da wannan fassara cewa haramul masjidin gaba ɗaya ake nufi shi ne abin da ake nufi al-masjid haram wallahu ta'ala a'lam nan dai ma ne ya dauki fassara ana nufin shi al-masjid nafsu wa yadkhuluna makka ta yace amma za su iya shiga makka ta tijara saboda kasuwanci kaga yanzu malaman harami malaman hijaz su sun ɗauki wancan fassarar ne ana nufin alharamul makki ne ba ya masallacin kawai ba yaushe saka suke rubutawa ma ita makka ba ta halatta ga wanda ba musulmi ba sai a rubuta a gaban garin mashiga sai a rubuta daga kan inda haram yake ba ta halatta ga wanda ba musulmi ba ba sa bari wanda ba musulmi ne shiga sai dai in ya shiga doki saboda sun ɗauka fala ya karabul masjid harama ana nufin alharamul makki to ma da yace wa yadkhuluna makkata litijara za su shiga makka saboda kasuwanci wa yukhaffafu alaihim fil kharaj har ma idan sun dau abinci ne suka kai wato za a sassauta musu harajin da ake karba idan hamalan da'ama ila makkata wal madina in sun dauki abinci sun kai makka da madina wa alaihim malikiya wannan fatawa ce ta malikiya ce sa malam ya bayar wakila wadansu sun ce la ya da kulunan harama hummiyin wala harbiyin wato ba za su shiga cikin harami ba ne suna halin kafaran amana ko ma kafiran yaƙi wala ya ke muna fi jizirtul arab ko ba za su zauna ma a jizirtul arab ba ويقيمون في غيرها من بلاد الإسلام أما وسوى جاجي وند بعد رب مسلم أو عبد غيره مسلمين بعد في نسنزونا مصعين أهل الذمة ولا يدخلون المساجد إلا بإذن من مسلمين سورة مسلاتي kuma ba wannan hukuncin bai hau kansu ba za su iya shiga amma da izini na musulmi wannan matsalar ma mun ambata ta a baya ko musamman idan wata maslaha ne to ba da yake idan suka shiga masallatai yau maslaha ta da'awa ko wata maslaha wadda na islamin shi masallacin ko abin da ya kama da haka to sauran masallatayya su ya halatta da izinin musulmin za a iya shiga amma shi masjid haram ba wanda zai maka izini kuma izini ne zan domin Allah ne ya ce a'a za ka sauran masallatayya ai masjid haram shi wannan ba amince wani kafiri ya shiga ba shi ne Allah ce ba da amin haza ayi amin tisɗin min hijira shekara ta tara bayan hijira ɗin nan domin a lokacin da aka ji aka wannan shaida wa hadha an-nahy yaqtabi adam hudur al-mushrikeen musim al-hajj kenan wannan hanin da aka yi ya hukuntar da cewa mushrikai ba za su halarci taron aikin hajji kamar yadda suka saba yi zamanin jahiliya ba yanzu aikin hajji an haramta duk waɗanda yake ba musulmi ba ba za su halarta ba da ku mushrikai suna zuwa har ma lokacin da aka fito makka shekara ta takwas to kaga musulmi suna da dama suna zuwa su je su umra kuma tare da mushrikai mushrikai su ma suna zuwa su wannan suna nasu wannan suna nasu kullu ya amadu ala shakilati to amma daga wannan shekara ta tara da Allah ya saukar da wannan sura sai aka ce a'a daga yau an hana mushrikai zuwa kaga hikima ta Allah subhanahu wataala kada a samu gwa matsa a lokacin da annabi ya zo zai koya wa mutane hajjatul islam asalin yadda aikin hajji yake a cikin musulunci da ya ce kuzo an yi manasikaku ku koyi aikin hajjin ku a wajena to kaga sai aka kafa wannan doka shekara ta tara shekara ta goma ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai hajjatul wada'i babu kwamacala na wani mushriki da ya isa je kusa da waje da haka aikin hajjin kuma annabi ya ce ku koya a wajena da haka shi ake bi wannan ba wanda ya ruwaito comprehensive aikin hajjin annabi sallallahu alaihi wasallam tun daga fitowarsa har zuwa tahalluli da aka yi kamar Jabir dan Abdullahi shi yasa Sheikh Nasir na Albani sai wata yar risala da ya ambata sifatu hajjin nabi kamar rawaha Jabir bin Abdullah to Allah subhanahu wa ta'ala yace fa in wa in khiftum aylatan ka san mutane da kuɗi wani lokaci akan dan jifar gaba na aiwatar da wani abu na shari'a ko na doka ko abin da kama da haka saboda ana ga karkashin nasa akwai wani dan minus da za a samu dan adam zuciyarsa ta ta'allaka da kuɗi don haka da aka saukar da wannan doka sai suna fargaba cewa to yanzu idan mushrikai daga sassa na duniya sassa na kasashen larabawa za a ce ba duniya ba daga ɓangarori na ƙabilun larabawa suna zuwa makka domin aikin hajji a irin wannan tsarin nasu na, na sharta kuma suna zuwa da kayan kasuwa kuma za su zo mutanen makka za su saya da sayarwa mutanen makka su samu riba a samu dukiya a sassamu kayayyaki na wasu ƙasashe da za a kawo wasu ɓangarori a raha su ma a sassai nasu kuma su samu riba ku sai suka zufar da mata yanzu idan har waɗancan aka hana su zuwa ka kasuwancin mu zai ƙasa don haka Allah subhanahu wa ta'ala sai biye da cewa wa in kuntum ayyidata ayyida yana nufi alfaqar eh amir ya'idu ayyidata wato iftakara kenan ya zama fakiri Allah ya ce wa in khiftum ainatan idan kuna tsoron talauci ne fa sawfa yudrikum Allah min fadlihi wa musamman Allah zai wadatar da ku daga falalarsa in sha Allah ya dama haka ne ko wa kad agnahum bil futuhi wal jizya kuma daga baya sai Allah ta'ala ya wadatar da su aka samu futuhat kuma aka ɗora jizya a kayan waɗanda ba musulmi ba kuma ana biyan jizya kaga sai aka samu ƙaruwa kuma a yanzu kaga wannan aya da ta mustamira da Allah ya ce fa saboda yudhibullahu min fadlihi insha ɗaya daga cikin hanyoyin da yake samar da kuɗi a ƙasar Saudiya akwai aikin hajji da umara da ake zuwa ba fetur ne kawai ke samu wasu kuɗi ba kuɗin da suke samu a dalilin aikin hajji da dalilin aikin umara ya ishe wata ƙasa ta zauna da shi kadai yar karamar kasa kuma ta ci gaba da rayuwa lafiya da insha Allah in ba ta samu shugabanni irin na Najeriya zan zauna lafiya to kaga Allah ta'ala ya cika musu alƙawari ko duk abin da Allah ya faɗa na falala game da wannan waje za ku ga Allah ya cika annabi Ibrahim alaihi salam da ya addu'a warzuquhum min samarati Allah ka arzuta su daga dukkan 'ya'yan itace yanzu ga shi dai ka ga fako ne duwatsu ne a wajen fako ne haka ma annabi ba إني أسكنت ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون kuma Allah ya karba kowa a cikin mutanen sai je Allah ka samu tsara zuwa eh mu da muka je mu tsara zuwa wanda ba su je ba su ma su biyo baya kowa su yake yake ba mu kidin nan masallacin mu da mun tafi umara ba zuciyar mu tana ta'allaka da can ko ba a gajiya da ko sai dai aljihun ko gaji amma in dai kana da wadata ba a gajiya haka Allah ya karɓa addu'ar annabi to Allah ya yi ma wannan waje wallahi wallahi falala da daraja duk addu'o'in da aka masa da abin da Allah ya faɗa game da su an cika musu kaga nan wajen sun ji fargaba to kuma kasuwancin mu kada ya kasa sai Allah ya ce wa in khiftum ailatan in dan wannan ne kuna tsoron wai talauci ne fa soka yudrikum Allah min fadlihi insha da sannan Allah zai wadata ku daga falalarsa in ya ga dama wa kada ganahum bil futuhi wal jizya وقوله إن شاء قيد به الأمر إن شاء نن ده فدا ياي تاقنقمي ne al'amarin litanqati al'amalu ilayhi ta'ala domin duk gure ce gure ce koma zuwa ga Allah dan ashe ganin damar Allah ne ko ne yake wanzuwa ba dabararka ba eh linabbahu ala annahu mutaqabbilun fi zalik domin a fadakar da su cewa Allah ta'ala shine yake da wannan falala wa annal ghina al ma'ud kuma a wadatan nan da ake alkawarin nata ya kuma li ba'dun dole ba'd ba kowa ne zai samu ba tunda ya ce insha in ga dama ashe sai ba mu wasu wasu ne ba su ba ko a can din sai ka samu wasu talakawa ne ba a wadata su ba amma dai jumlatan zaka gan su lafiya lafiya suke eh ko ba ka da shi idan makwabcinka yana da shi ai zaka dallasa haka lamarin yake wafi amin duna amin kuma wadatar Allah zai iya basu wata shekara wata shekara kuma abu ya folin ya faɗi wani lokaci kuma a samu ya haɓaka duka wannan ana so a ɗaure zukata ne zuwa ga Allah don a damsu shi ne mai badawa don haka duk wanda ya dogara da Allah a cikin wani abu wallahi Allah zai isar masa eh in dai Allah ne ce a yi kaza sai kake ga a cikin kaza ɗin akwai wata nakasa amma sai ka gamsu ba da umarnin Allah to ko Allah ta'ala zai sanya albarka cikin wannan al'amarin naka inna Allah alimun lalle Allah masani ne bil ashiya'i kulliha game da dukkan al'amura hakimin kuma gwani ne fi sar'ihi cikin abin da yake yi wa huna tahaddarsu bil mushrikin nan ne darasin da ake yin batu akan mushrikai tuke wa amma darsu tani amma darasin da ke tafe fa innahu yuqarriru al-mawqif ma'a ahli al-kitabi zai tabbatar da matsayin da musulunci ya sanya ne dangane da yahudu da nasara wa huwa qitaluhum shine a yaƙe su ba yan goyo da zani bane la'annahum munharifun an kutubihim domin fa sun kauce daga asalin littafin nasu yahudu ba at-taura suke bi ba nasara ba linjila suke bi ba fa imma an yafi'u ila ad-din al-qayyim ko dai su juyo ne zuwa ga addinin tsayayye annabawan islam wanda shi ne musulunci wa in ma an yaɗa jizyata ko kuma su bada jizya ba an ce an yi wata yarjejeniya a abuja ba ta zaman lafiya ko allah zo da kasar mu lafiya amma za a ga waye zai sun warwarewa ai mu allah ya ce man la yarkubu fi na fi mu'minin illan wala zimma ba sa kiyaye wa mu'mini dangantaka ba sa kiyaye masa wani alƙawari haka ɗabi'a su take in an kulle alkawari da su ma za su warware muminai to shi ne nan Allah ta'ala wato ya ambata a cikin abin da ke tafe akan cewa a yaƙi ahlul kitabai fa imma an yafi'u ila dinil qayyim ko dai su dawo ne zuwa ga addini mai kakkiya da zuwan islam wanda shine musulunci wanda dama littafin nasu abin da ya musu umarni kenan wa in ma an yi raƙar jizya in kuma sun zaɓi zama a addinin su ai Allah ya ce la ikraha fil din babu addini mai adalci kamar musulunci baya tilasta mutane su musulunta lokacin da kiristoci suka yi abin da ake ci inquisition wasu na ce shi holy holy inquisition crusade kenan da suka taho a ƙarƙashin papa roma da kuma sarkin sarkin abin nan germany ya tattara sarakuna aka zo aka haɗu da faransa wai ana so a yi labarai ɗin faransa daga andalus lokacin musulmi sun suke mulkin spain sun shiga cikin faransa to aka aiwatar wa musulmi abin da aka aiwatar a hankali a hankali zamani ya ɗau zamani da aka zo aka ci kuma da yaƙi aka zo aka ci garnata su ne manya-manyan daulolin musulman da suka rage a wannan lokacin wallahi al'azim tarihi ya rubuta sajjalahu tarihi jera wasu aka dinga yi a masallacin ƙurƙuba har yanzu masallaci yana nan a gina ba a rushe shi ba amma gina coci a tsakiyar sa kuma ya kuda sama an saka cross yana nan a tsakiya saboda masallacin babba ne a wannan waje suka dinga kashewa musulmi ko mutum ya zama kirista ne ko a kashe shi ba wani option aka samu kabilan suka kiristanci waɗansu da dama suka ce su ba za su koma kiristanci ba sai a sarar yan wannan su koma musulmi abin nan kiristanci ko a'a mu aka ce kwata magudana da take kusa da wajen sai da jinin musulmi dinga gudana a ciki kamar ruwa to amma mu sun ce la ikraha fil din dan an ci su da yaki ba a tilas dan su a ce ko da hukurin zata da aka musu wancan hukunci hukuncin maciyin amana aka musu ba wai an ce su shiga musulunci ba ne tarhan a a cewa kace ne su suka nemi wa zai musu hukunci sa'ad ibn ubada ya musu ibn mu'ab ya musu hukunci shikenan aka wanzar da hukunci suka nema kuma aka musu hukunci da da shi ya musu da don haka akan ba su dama ne ko dai su dawo cikin musulunci in suna so ko kuma in ba za su dawo musulunci ba su zauna addinin nasu amma an yi wakan jizya ta za su rika ba da jizya wa fi zalika yubayyinu wujuhan iratihim a cikin wannan hukunci ne aka nuna cewa su makarkatattu ne aka bayyanar da fuskar karkatar tasu da su muke habarin wa rubanihim da kuma hanyar da malamansu na kirista da malamansu na yahudawa suka bi alladina takhaduhum aliha wanda su mabiya suka rike su a matsayin abin bauta domin suna bauta musu Allah ce ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah yuhilluna lahum ma yasha'un maluman nasu suke halatta musu abin da suka ga dama wa yuharrimuna alaihim ma yasha'un kuma su haramta musu abin da suka ga dama kaga wannan sai zaman to shine bautar da suke suna bauta musu abin da ta hatimin daɗi lokacin da musulunta ya gawa annabi sallallahu alaihi wasallam ba ma ba ma ba ma bauta annabi ce ba sa halatta muku abin da Allah ya haramta kuma ku bi ko sa haramta muku abin da Allah ya halatta ku bi yace eh ana yi yace ku firkir ba da to shi ne bauta shi ne bauta yanzu Allah ya ce ai sallah ko umarni ne na Allah ko wani kuma malami shi kuma ya san shi malami da ko shehi sai ya ce kar ai sallah yanzu Allah ya ce ya yi gogayya ne da Allah ko kuwa ya bi Allah gogayya ne da Allah yanzu kuma wadan sai suka banna Allah din gashi a Qur'ani ya ce wa aqimus salata Allah ya faɗa a Qur'ani Allah ya faɗa wajaje da yawa waje 83 Allah ya ce wa aqimus salata wa atu zakata ya tabbata su waje 83 to Allah ya yi umarni ya ce a tsaye da sallah annabi ya koyar da sallah wani sai ya ce a'a kar ai sallah ba sallah ake bukata ba ita za ta shiga annabi ya ce awwal ma yahasab bil abdu min amalihi salatuhu farkon abin da za a mutum hisabi cikin ayyukansa haƙƙin Allah shine sallah shi kuma wani sai ce a'a wai shi shehi ne sai ce a'a ba za a yi ba annabi kawai ake so ka so da shehi wanda ya ishe ka shiga aljanna kuma sai aka bi shi yanzu Allah ake bautawa ko shehi shehi ake bautawa ko an ko an so wallahi shehi ake bautawa kuma ya zama musulmi wanda ya ta zama mushriki ba Allah ya bautawa ba yana bautawa wani Allah ne to don haka su waɗannan tun da suna bautan malamansu ahbarahum wa ruhbanahum Allah ne ya faɗa za mu ji aya to ko ne su bar wannan ne su dawo addinin musulunci ko kuma in ba za su bi ba to za a ɗora musu jizya don a nuna kastancinsu wa ya'kuluna amwalahum bil batil kuma shugabannin nasu malaman nasu suna cinye musu dukiyoyi a bisa zalunci bisa barna wai su dun an sabilillahi har ma suna tushewa hanyar Allah fa shi ne Allah ya ce
قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يهر ولا يهرمون ما هرم الله ولا يهرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب ولا يدينون دين الهد من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون
الله تعالى يقول قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر أنا مغانا نيد مؤمنين أيها المؤمنون يا مؤمنين ku yaƙi waɗannan da ba sa yin imani da Allah ba sa yin imani da ranar lahira wanda yake nuna cewa imani da Allah da imani da ba tare da imani da ranar lahira ba ya fa'idantarwa waɗanda ba sa imani da Allah ba sa imani da ranar lahira ku yaƙe su wa illa la'amalu bin nabi sallallahu alaihi wasallam in ba su imani da Allah su imani da ranar lahira da sun yarda da annabi mutum ba su yarda da annabi ba suna da wannan siffa ko yaƙe su wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu ko ba sa haramta abinda Allah ya haramta da abinda manzansa ya haramta wannan yake nuna ashe ikon haramtawa da ikon halattawa na Allah ne shi kadai idan Allah ta'ala ya ce kaza haramun ne to ya zama haram idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza halal ne to ya zama halal domin annabi baya magana sai abin da Allah ya ce la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu baya fadan sai ba duk abin da yake na shari'a annabi baya fadan fahimtar sa sai dai ya duk abin da aka masa wani shi yasa sai yawa in masa tambaya baya bada ansa ba ana rufe annabi baya wata magana ne sai abin da aka bar wahayi kenan da sai zama duk maganar sa wahayi a annabi yana fadan fahimtar sa kuma wani fahimtar tasa sai ga cewa aka sice akan abin da shi ya tsammata ya ce kar a yi kilimi ya gaya musu wani abu su shi su kuma sai suka suna da ilimin noma su kuma mutanen makka ba manoma ba shekara da ta zo sai dubi ne ya wadi ce dubi nan ko ya wadi bana annabi kai ne kace mana karin mai kilimi a a ko ka fi sanin wannan al'amarin gonar ta ko ka fi sanin al'amarin ku na duniya am to alam bi umuri dunyakum kaga na annabi sallallahu alaihi wasallam ya admitin cewa wancan abin da ya gaya musu ya faɗa ne yana so ya ja hankalin su zuwa ga Allah su fahimci ko an yi kilili ko ba a yi kilili ba in Allah ya kaddara abu ya fita zai fita kuma yanzu da yake su sun saba sukan yi kililin haka ilimin noman nasu ya nuna annabi sai ba su sikan su shi yasa wannan wata mas'ala ce daban da malamai suke ta kai kawo shin annabi yana ijtihadi ko ba ijtihadi wasu ce annabi ba ijtihadi wasu ce annabi yana ijtihadi wannan kuma shi ne alƙawlar wajibi cewa annabi yakan yi ijtihadi nasa a inda ba saukar masa wahayi ba sallallahu alaihi wasallam to nan Allah subhanahu wata'ala ya ce ku yaƙi waɗanda da ba sa yin imani da Allah ba sa imani da ranar lahira ko ba sa haramta abin da Allah da manzansa ya haramta kal khamr kaman giya Allah ya ce haram ne su suka ce halal wa riba ko kuma riba Allah ya ce haram ne su kuma suka ce halal ne eh babu ko ne yanzu wannan ba ta zama musiba a cikin al'umma kaga yara sun gaggauta wai wa ya ga musu uban su waya san kudin ne ba ko in ka tashi kaga babanka ba shi da kuɗi ya ku matasa kaga babanka yana ta faɗi tashi na neman kuɗi kuma ba ya samu ba ko ba ya san kuɗin bane wallahi yana so ya ma ka so tun ba a auren mamanka ba yake neman kuɗi amma kuma me ya saka Allah ne yana neman hanyoyi ne na halal wanda shari'a ta ce a nemi kudin ta halal kuma ya yarda cewa Allah shine mai rabawa sai yake hakura da abin da Allah ya kasafta ya bashi to amma su ba yarda wannan a zuciyar su ba sun zabbe ko dole sai sun kudi na daya kun taba ga yana irin wannan abin zamanin nan na gangan wanda je ya yahu dan yahu bai ne sai ce a ai wani abu ya shige ya samu alhali sata yayi farawo ne amma sai a ɗauka satar da aka yi a wannan abin da aka kawo na zamani kamar ba sata wallahi sata ne da wanda ya tsallaka ya je ya shiga gidan mutane duk ɗaya suke ko kuma su dinga shiga caca irin bet bet din nan ba su nan kaca kaca bol ba a daina bol daga wannan season din daga La Liga ne za a koma Bundesliga a koma Premier League a koma gashi na shirbi kala kala kullum yara cikin caca suke dan kudinsa na makaranta an bashi ya je ya sayi abinci sai ga yaro ya ɗauki naira dubu ashirin babansa da ƙyar ya samu ashirin ɗin nan bai bashi amma wallahi wani yaron sai ya shiga bet kuma ya zauna da yawa yana buƙaci abokai yana cin abinci wani ma ya je ya ɗai saciwar wani a masallaci ya je sai da ta dubu hamsin wasu da ne shiga bet ya gani ruwa mai wayi za ci miliyan ɗaya yara duk sun lalace wallahi wani da yana gan labari abin sai mai tsorata ne ko matasa ne suka da ba labarin irin yadda abin yake yanzu ubangiji Allah ta'ala shirya da su Allah ya sanya musu kana'a kuma a dinga musu huduma a gidaje eh a dinga musu kudin nan dai kowa yana so amma sannu sannu ake bin abin eh ta duniya duk ta rikice to ba sa haramta abin da Allah ya haramta kaman giya kamar riba kaman cin naman alade wa gairiha da makamantansu fa innahum mukhatabun bi furu'i shari'a ba'da al-iman domin yanzu ana musu magana ne da bangarorin shari'a bayan imani wato in sun imani da gaske kamar yadda suke claiming to ai waɗannan ababe da shari'a ta hana ko da a cikin littafin su wa sai an gabu na alaiha ziyadatan ala azabil kufr kuma za a azabtar da su akan wannan din tunda littafin su ya hana kuma suke yi to za a azabtar da su akan ta ƙari a kayan azabar da za a musu na kafircewa da annabi da su bayan sun kafircewa annabin kuma sun kafirce da littafin su eh ai sai saka ahlul kitabai idan suka musulunta Allah zai ba su rubi guda biyu ulaika yutawna ujurahum marratayn za a ba su ladan su rubi saboda sun yarda da abin da littafin nasu ya faɗa ya kai su ga imani kuma da annabi kaga sun yi rubi biyu kenan kuma Allah ya ci gaba da ambatan siffar su yace wala yadinu da dinal haqqi wa ba sa yin addini na gaskiya a sabit wanda yake tabbatacce annasikhu lima sabaqahu min ash-shara'i samawiyyatil mubtil wato wanda shi wannan addini tabbatacce shine addinin musulunci ya shafe duk abin da ya gabace shi na shari'o'in da suka sauka daga sama wal mubtil wal mubtil da ghairihi min al-adyan kuma shi wannan addini tabbatacce ya rushe dukkan waɗansu addinan da ba shi ba hodin islam shi ne addinin musulunci zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanke shari'ar da annabi Musa annabi Isa da sauran annabawa suka zo da ita zuwa alqur'ani ya shafe amfani da wadannan kaga mutum ya kinki wai zabura wai ce zabura ce kaje na karantawa ai a cikin zabura an ce kaza wai hada ka da ita sai ake kai imani da ita gaskiya ce an saukar da zabura kuma ma ya tabbatar maka ma wadda ake sarwa kasuwar kurmin ita ce zabura da aka ba wa abin annabi dawuda haka da tabbas akai don haka ba a karanta wani littafi sai littafi na alkur'ani domin alkur'ani ya shafe littattafan da gabata to su waɗannan da aka ce a yaƙa ba su yarda da dukkan wannan ba sa yin addinin gaskiya shi yasa Allah ya ce minan ladina utul kitaba daga cikin waɗanda aka ba wa littafi ma ai al-yahudu wan nasara yahudu kenan da suke tutiyar aiki da taura da kuma kiristoci da suke tutiya na aiki da linjila hatta yu'tul jizya da har sai lokacin da suka bayar da jizya in ma da su musulunta ne ko kuma in ba su musulunta ba sun an samu saidara a kansu to har sai sun ba da jizya ai al-kharaj al-mabruda alaihim kullu ami harajin da ake dora musu a kowace shekara ka san haraji ba a dora shi akan musulmi a ka'idar musulunci harajin da aka dan dora wannan nan duka hikmar turawa ne da suka kawo suka dan dora wa jama'a wannan aiki suka ce a biya kaza a biya kaza a biya kaza amma sai dai amin kitabun ya ke sa musu haraji da kuma majusawa eh hatta yadul jizyata majusawa ma ana sanyawa ni da wasu malamai sun ce majusa amma an yi ijimali ko malamai da suka kamar imamu shafi ya ce malamai sun yi ijimali a kan cewa a majusawa su ma ana suna ana karban majusawa suna albadun na masu mota wuta su ma ana sa musu jizya ba sai yahudu da nasara kawai ba eh kamar yadda wani hadisi imam bukhari ya rawaito hadisi na abdurrahman ibn au ko an kawo ta hanyarsa ta hanyar abdurrahman ibn au umar ibn khattab a da baya karban jizya lokacin da ya zama khalifa baya karban jizya a wajen majusawa a wajen yahudu da nasara kawai ke karban jizya kowace shekara kuma ake karba a wajensu shine ka'idar musulunci kowace shekara ne ake karɓa a wajensu to da shi baya karɓan jizya a wajen wato majusawa masu bautar wuta bukhari yake cewa hatta shahida abdurrahman ibn auf anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akhadha min majusi hajara hajar sunan gari ne can wajen bahrain akwai wannan asar din da yawa da suka zo ya ma aika an je an karɓo a wajen ukaibin gumatin jandal shi ma ba majusi ne annabi ya ce a karɓo jizya a wajensa to shi yasa malamai suke ijma'i akan cewa su ma majusawa ana karɓar jizya a wajensu kuma ita jizya ana karɓar ta ne sau ɗaya a shekara eh saboda addinin musulunci ya sanya musu sharuɗa sharuɗa masu yawan gaske umar ibn khattab ya dinga ya musu sharuɗa su ahlul kitabai ne waɗanda aka samu saitara a kansu suke zaune a ƙarƙashin daular musulunci su ake cin su ahlul dhimma zimmiyun wato kafiran amana an sanya musu sharuɗa masu yawan gaske ibn ibn khattab ya sanya musu malamai sun rawaito a cikin hadisai ko a athar na irin sharuɗan da aka sanya musu sun zo wajen guda ashirin da wani abu eh sharuɗan da ya sanya musu a ciki akwai ba da jizya ɗin wanda alƙur'ani ya ambata ba za a tilasta su su shiga aikin soja ba ko da suna da ƙarfin da za su shiga soja za a dinga ba su kariya kuma ba za a tilasta su shiga addinin musulunci ba za a basu su yi addinin su amma kuma ba za su yaɗa shi ba ba za a rushe musu kanisar su ba ko abin nan sawani a kansu abin nan churches ke yadda synagogues ba za a rushe su ba amma waɗanda suka ɗan idan katangar su ta tsage ba za a bari kuma a gyara ba wanda ya rushe kuma babu sabon gini ko ba za su bautar su a fili dan kada su ja hankalin mutum ne ya sha'awa ba za su fito su haɗa kai da waɗansu don a cutar da musulmai ba ba za su ba da mafaka ga wanda yake jasus da zai zo daga wata daula don ya binciken asiri a cikin da dai sharuɗa masu yawa kuma za a ba su kariya dukkan kariyar da ta dace za a tsare musu mutuncin su duk wasu abubuwa kuma a hakan akwai waɗanda addinin musulunci ya fitar cewa su da za a karɓi jizya a wajen su misali mata mata wanda suke manyan mata da kuma 'yan mata duk ba za a karɓa a wajensu mata dai babu karɓar jizya a wajensu wajen maza sannan a a waɗanda suke yara ƙanana su ma ba za a karɓi jizya a wajensu ba sannan waɗanda suke malamai malaman addinan waɗanda suke cikin sawami a ɗansu ko kuma biya'u suna ciki suna ibadunsu to su ma irin wannan babu jizya a kansu sun dedicating kansu wajen bauta irin fada-fada da ke cikin coci kawai shi bauta ne aikinsa kawai kullum yana cikin coci ko na yahudawa su ma ba a karɓa a wajensu sannan wanda suke da wasu uzurruka wanda za su hana su neman abinci misali mutumin da yake da makanta ko gurgu ne ba zai iya yin wani abu wani sana'a ko kuma yana da amrab irin amrabul muzammina allati ayat atibba kenan irin jinniyuka waɗanda ba a tsammanin warakas to su ma irin waɗanda duka ana fitar da su ba a karɓar jizya a wajensu asali ma umar ibn khattab daga cikin su akwai waɗanda suke ba da jizya suna da ƙarfi da suka tsufa tuku ba su da mai kulawa da su kuma babu wani hanya da suke da ita wata dukiya suna fama da talauci da wahala da jinya umar ibn khattab da ya gane cewa ga yanayin da suke ciki kuma ahalin kitabai ne kiristoci ne ina ibn khattab sai ce a dinga ba su wani abu daga baitul mal saboda adalcin musulunci so kaga essence ne da yasa ake karban jizya a wajen don a walakanta su su ga cewa sun zama second class citizens su yanzu ba su da daidaito a kuntata ne dan su ji zafi kuma ana kyautata musu ta janibin mu'amala a musulunci dan su ga cewa musuluncin da shi ne yafi kamar yadda ƙarshen ayar ita ta fahimtar da haka da Allah ta'ala ce hatta yi wajen jizya ta ayyadin wa humsa giro kaga humsa giro har sai sun ba da jizya da hannayensu babu wakilci eh alkharajul mabrub alaihim kullu adam wa ida'ul jizyata gayatun fil kitabi gaya ce wanda musulunci ya ambata matuƙa ce wanda musulunci ya ce a aiwatar ita ce manufar wal muradu abin da ake nufi da ida'iha wai bayar da ita na iltizamu hadil uqud lazantar musu a bisa alkawari an yi rubuta alkawari yarjejeniya kai yanzu gashi wato ku duba ma ashe abin ya zama to irin yadda da yake a zamantakewa ƙasa akwai abin da ake bukata ta maka daula akwai abin da take maka kai ma kuma akwai abin da kake mata dama ba walbani walbaka ne haka lamarin yake ko a tsari irin na zamantakewa ne yanzu dan ba a kiyaye abin da ya kamata wallahi da za a dawo ana yi wa ɗan ƙasa kuɗin da aka ce an rubuta na ilimi ne a kashe shi a ilimin babu sibaran ba tsakure a bashi ya je zuwa ga muhallinsa yadda ake so kiwon lafiya a bashi ya koma ga muhallinsa irin yadda ake yi da sauro baya addabar mutane ana feshi har yanzu ana rubuta kuɗaɗe irin wannan ɗin yana nan a rubuce in zaka je ka odita sun sani ana rubutawa an kashe wannan a sayan magungunan feshi an rufe shi a kwata an rufe shi kuma ƙarya ne to in za a irin wannan ilimi yaro uba ya kai ɗansa babu school fees ba an diggina makarantun ga sunan tun akwai kuɗin kuma ana ba su abin da ya dace kuma ana ba mutane kariya a rayukansu da har yawo ana yi ta gama yan sanda a kayan boki suna kewaye wajen gari kuma cikin gari masu kunki suna yawo ɗaukata babu bindiga a hannunsu amma barawa yana fargaba in ya haɗu da su zai kwana ko kai ne kai yawon dare kafa ta kawo ka to sai dai ka je ka kwana police station da sabon da ya san ka zo shi ya ce a wannan yayi tafiya ne makara ba su dawo da wuri ba sai abin da tukuna sake kaga ba da kariya al'umma wallahi ko yanzu aka dawo da irin wannan da ake yi a da insha Allah za ga mutane sun tausayi ko ba tsawatar da su ba to kaga wannan ya nuna ashe a ka'idar jizya da yadda musulunci ya nuna hatta ahalar kitabai ne waɗanda ba musulmi ba ana kiyaye musu wasu haƙoƙi su kuma yanzu za su zamanto masu biyayya ga abin da aka sa musu wanda ya ɗauki har ma za su dinga ba da harajin da aka sa musu to kaga abin sai zamanto walbani walbaka ne abin su reciprocal in kuma aka rasa bangare ɗaya baya to bangare ɗaya masu da an samu nokewa Allah ka gyara mana kasar mu shine Allah ta'ala ya ce hatta yaqul jizyata an yadin sai kowa ya bayar da hannunsa ai muhtadina sun jaru da dokar au bi adin ko kuma an yadda ana nufi kowa ya kawo da hannunsa la yuwakkilu na biha ba za ka wakilta wanda kawo ba ko wani neman ta sai ka dauko da kanka ka zo haraji ka biya to domin abin nan ka ga haka da an kaskantar da ana cewa sai ko ka musulunta da ka ga duk baka wannan kaskancin abin nan akwai lokaci da har a hankali a hankali kuma ana kyautata masa sai ka ga musulunci ya shiga zuciyarsa aka ce wa hum sajiruna alhali suna kaskantattu ai ma abin da yasa aka buga musu jizyar kuma a ce sai sun kawo dan a kaskantar da su ne sun fi ne kaskanci kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata idan kuka haɗu da ahlul kitabai ne a kayan hanya hanya wacce ke matsatsiya annabi ya ce fattaruhum ila abiyatiha ku kuntata musu zuwa ga inda ya fi matsayi ai ba nan komai bane ba wai dan tsokana bane a'a dan su fili a kasar musulmai cewa fa yanzu sun fa ba su da walwala saboda su ba musulmi bane inda za su musulunta za su dawo kafada da kafada da sauran musulmai kaga wannan ana kwadaitar da su ne tare da cewa kuma ana kyautata musu mu'amala ana cika musu haƙƙoƙi da wani zai zo zalunce su sai an kamo shi musulmin an hukunta shi ya zalunce su a jininsu ko dukiyar sai an hukunta shi bisa abin da shari'a ta tsara ai babu adalci kamar adalcin musulunci Allah ya kara haskaka mana ya ba mu ikon bin koyarwa ta annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya kyautata mana kasar mu Allah ya dawo da zukatan al'umma shugabanni da mabiya baki daya yin abin da ya dace domin kasar mu ta zauna lafiya kuma ta samu walwala akwai marasa lafiya akwai wanda suka rasu alhaji na gida akwai yayansu da ta rasu a zu haka jana'izar ta da da la'asariya sosai muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta mata wanda ba su da lafiya ubangiji Allah ta'ala ya ba su lafiya waɗanda suke da wasu damuwoyi ubangiji Allah ta'ala ya kauda kowa da wasa wanda suke da buƙatu na alkhairi muna roƙon Allah na tawassuli da ayoyin alƙur'ani ko karanta ubangiji Allah ya biya mu kowa bukatunsa na alkhair Allah ya gafarta mana kurakuran mu Allah ya shirya mana zuriya سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم وعليكم السلام
na'am ba na jin kamar na sani wa ja'aluhu